الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الصبر جرمائك صلى الله عليه وآله وسلم آه شاء sha biyar ga watan safar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar za mu ci gaba da darasi na sha takwas kenan cikin wannan littafi mai albarka mai suna alfara'idul jalila na al'ustaz abdullahi gwandu rahimahullah wanda mun kammala bayani akan abin da ake kira da faslun fi man ya aƙidul hidara da za mu tashi fasulun fima ya ahuzu fil mawasimi wal a'yadi mala yake cewa a baiti na 241 ya juzu ma ya ahuzu fi mawasimil islami bi sharuɗi wa urfin ƙa'imi in ja'ahu zalika min kabirin yamlikuhu a walidis sagiri وجاز ما يأخذ من نفيسة إن أكمل الشروط والعروسة فقد إذا يتل لهم وقد أذن آباؤهم بطيب نفس من يمن وبعثهم عن بعث العروس في يوم جمعة أو الخميس هدية الصغير لا تحل إن لم يخف ضياعه فالأكل كذاك أن يكلف الصبيان أن يطلبوا للطلبة الرجفان كذاك استخدامهم في الحطب والسقي دون عرف أو شرط أبي إن فضل البعض من الصبيان فجرهة فيه من الإحسان إرسال بعضهم لبعض يطلب يجوز إن كان المحل يقرب يستخلف البعض على البعض لما من هاجة عرت ندورا علما والحكم بينهم بقول البعض والحكم والحكم بينهم بقول البعض لا يجوز إلا يجوز إلا من صدوق أعقلا لا يجمع الإناث بالذكران في الزيد عن أجرته قولان يحاسبونه بزيدهم على أجرته تطوعا وكيل لا منشأه تلحق بالعقود ما بعدها أولى من المزيد بجاءه ضيافة ويعلم العرف رد فضلة لا يطعم سواه لا يدعو لدار الداعي إذ ذاك والحكم كذا في الراعي الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى yace wannan wani fasali ne fi ma ya akhuzu cikin abin da ko bayani akan hukuncin abin da malami ya koyar da yara zai karɓa na kyaututtuka filma wasimi a lokacin bukukuwa wal ayadi da kuma idudduka idan wato aka yi biki na aure ko na haihuwa to malami ya halatta ya karbi wani abu kyauta a matsayin kyauta daga gidajen yaran da aka yi haihuwa kuma yana koyar da su to shine za a yi bayani a kai don can al'ada ta gudana a idan aka yi biki na aure ko na haihuwa to akan turo sadaka ko akan tura ma malami sako cewa ya turo ya karbi wani abu ko abinci ko nama ko abin da ya kama da wannan shi kuma sai ya tura wasu daga cikin ɗalibai su je su karɓo masa to shi ne ya ce ya juzu abin da yasa aka yi bayanin a kansa tun da dama an riga an yi jinga da shi ga abin da za a bashi to tun da an yi alkawali cewa ga abin da za a bashi na ya koyar da yara to duk wani abu da ya biyo bayan wannan to dole sai an shi ma sai an bashi nashi hukunci tunda kaga bai cikin jingarsa bai cikin abin da an kai magana za a bashi in dai ba an riga tun farko an yi sharaɗi kamar da zai ambata ba ya juzu yana halatta ma ya akhuzu abinda malami mai koyar da yara zai karba fi mawasimil islami a bukukuwan musulunci eh bukukuwan da ma'ana musulunci bai hana ba kamar bukukuwan aure misali da mata galiban suke yi da yara bisharɗi amma in ya zamo an riga an sharaɗi shi malami da aka kawo masa ɗalibai aka ce ga abin da za a bashi ko duk wata ko duk shekara sai ce to ba laifi amma fa duk yaron da aka haihu a gidansu ko aka yi aure a gidansu to lallai sai an bashi wani abu ya halatta ya sa wannan sharaɗin sai an ba shi wani abu na abinci ko ko nama to iya haka bai laifi ba in su uwayen yara sun ka ce a to ai babu komi a kara makalla wannan ba matsala ba ne wa urfin ƙa'imi ko kuma a al'ada tsayayya ta gudana haka ake yi a wannan yanki al'adar mutane duk gidan da aka yi haihuwa to akan ware wani abu na musamman sai a aika ma malami a islamiyya ko a makaranta akwai yankunan da su al'ada su ci eh to irin wannan malami yana da haƙƙi ya karɓa eh amma za a yi bayani bisa sharuɗa in ja a zalika idan wannan kyautar ta zo masa min kabirin daga wani wanda yake mutum babba yamlikuhu da yake mallakar yaro yawwa kamar kila shi yaron mahaifinsa baya duniya amma akwai mai kula da shi wanda shi ya tsaya matsayin madadin ubansa eh? to sai kyauta kuma ta fito daga shi wannan babban yaro ɗin ma'ana wanda yake kula da shi to wannan babu babu komai to sai ya karɓi abinsa awalidus sagiri ko kuma a mahaifin yaron ayi sa'a yana da rai e to kaga waɗannan suke da izinin kenan su su ba da wani abu a ce a kai malam tun da an riga an muna haihuwa ko an muna aure eh in uba na nan to shi ke bayarwa abin da yasa aka ambaci wannan saboda shi yaron ba a yadda ya ɗauko wani abu ya kawo ma malami malami ya amsa ba eh sai dai mahaifinsa ko kuma wani wanda yake babba yana mallaka al'amarin wannan yaron to wajaza ya halatta ma ya akhuzu abinda malami zai karba na kyauta min nafisa daga bikin haihuwa shine nafisa e ya halatta ya karba wal arusa ga ya can ƙarshe da kuma bikin aure yawwa idan aka yi hidima aure ko haihuwa to ya halatta ya karbi wani abu na kyautar abinci ko wasu abubuwa in akmala shuruɗa amma fa in malamin ya kammala wasu sharuɗa da za a ambata ba haka kawai don malam ya ji cewa an haihu gidan ɗalibi kaza gidansu ɗalibi kaza gidansu ɗalibi kaza ya je yana karɓan abinci ba tare da ƙa'ida ko wasu kyaututtuka ba sharaɗi na farko shine faƙadu izayatin lahu ya zan yaran da zai aika cikin ɗalibai ya zan babu cutarwa gare su tunda shi malamin ba shi zai je da kai ne tunda ba a yadda ya je ko ina ba Eh, shi an riga an da bai shi bai zuwa jana'iza bai zuwa dibin marar lafiya bai zuwa sadar da zumunta sai an yi hutu eh to shi yasa shi ma irin wannan sai dai ya zaɓi wasu daga cikin ɗalibai sai ce to gidansu ɗalibi ne ku je ku karɓo min wani abu da ya sawwaka to in babu cutarwa ga yaran ta yadda misali a fitansu ɗin su je su dawo ba zai taɓa karatunsu ba kaga in zai taɓa karatunsu kila za a ɗanyi wani darasi ko wata period ba su nan to kaga akwai cutarwa a ciki eh to ya akwai wannan kaga sai dai ya nemi wani na gefe ya yi jinga da shi ya je ya karɓo masa amma ba cikin ɗaliban ba ko kuma a su uwayen yara kila in wani daga cikinsu ya ga yaronsa ya ɗauko wani abu yana abin nan to zai ji babu daɗi wa azin aba'uhum kuma ba yaron da zai tura sai ya nemi izinin iyayensu shi ma nan dole ne inda ika tura yaron mutane yan kidnapping suka je suka sace shi baka nemi izinin iyayensa ba to kaga za ka biya diya in ba a gansa ba kai ka halaka shi to shi yasa dole sai ka nemi izinin iyayensu su waɗanda za ka tura ɗin sharaɗi na uku bi ɗebe nafsi manyan kuma ya zan shi wanda zai yi manyamin wanda zai yi maka wannan kyautan zai masa wannan kyautan ya zama bi ɗebe nafsi ba wai cila sashi an kai ba ya yadda zai bayar shi wanda adda laluran haihuwan ko laluran auren kar malami ya zamo zai cilasta masa a ya zamo ya yadda to wannan kaga babu komi wa ba'asuhum aika wasu daga cikin ɗaliban nan da zai yi amma ba'asul arusi to ba haka kawai zai aika su fa sai in su gidan auren ko gidan biki sun aiko mai saƙo cewa to aka raba kalla ka turo yaro ya zo ya karba kare turo yara ɗaya ba a san da zuwansu ba to kaga wannan wannan sharuɗa ya suna da wahala ai gara akar makalla ya haƙura ya dogara ga Allah eh to shine wa ba'asuhum amma ba'zil arusi aika yaran da zai yi to ya biyo bayan izinin wato bukin da ake yi na aure eh ko gidan da ake an ganci fi yau mai juma'atin sharaɗi na gaba kuma ya zamo sai ranar juma'a awal khamisi ko ranar alhamis tunda su an ranakun da ba a karatu amma asabar lahadi litinin talata laraba duk ba zai aika su ba ko da aiko masa saboda su yaran zai cutar da yawowa to kaga duk yaron da ya fita kamin ya dawo in darasin minti goma aka ya wuce shi malamin ba dawowa zai yi ba da karatun eh to wannan su ne sharuɗa in sharuɗan nan malami ya cika su to ya halatta ya karɓi wannan abun babu komai hadiyatu sagiri la tahillu to kyautar ƙaramin yaro kana koyar da yaro a makaranta sai zo maka da kyauta ka tambaye shi waye bani ya ce shi ya baka to la ta hillu bai halatta malami ya karba ba eh haramun ne saboda ƙaramin yaro bai kyauta bai saraka saboda mahajurun ne sai da izinin mahaifinsa ko wani wanda yake kula da shi eh amma in ya ce mahaifinsa ya aiko shi ta wannan sai ka karba ko wani mutum amma shi karan kansa to shari'a ba ta yadda ɗalibi ya ba malami kyauta ba so haka malaman islamiyya sai a kiyaye in lam ya khaf biya'ahu eh in bai ji tsoron cewa abin nan zai lalace ba da yake kasan can akan hannanta ɗalibi ga malami can yake kwana yake komai wasu kuma in aka tura su a suka je asabar lahadi litinin talata laraba in aka ɗan yi hutun alhamis da juma'a sai su dawo gida to sai zan abin gada ya baka in baka anshe shi ba zai iya lalacewa kuma ba a yadda ka ce ya koma gida ya mai da wannan abin ba to shine a nan shari'a ta ce ya halatta shi malamin ya karba fal'akali sai ya ce yana bukata in bai bukata kuma ya sarrafa da shi amma in ba mai lalacewa ba ne mai ɗauka ajiya ne to bai halatta ya karba ba eh sai dai ya haƙura ko kuma a'a ba abu ne wanda kila karatu ne a shigo a yi karatu a fita irin wanda ake na islamiyya so awa ɗaya awa biyu wannan bai halatta ya karba ba sai dai ya ce masa to kawo aje ma in ka tashi ka zo ka karba ka koma da abin ka ni ba zan karba ba kazaka haka bai halatta ba an yi kallifa sibiyana malami ya kallafa ma ɗalibansa ƙanana an yi tulubu a rugufa na su je su nemo abinci kamar gurasa ko masa ko biredi ɗalaba ga wasu ɗalibai masu girma za ka ga cadda al'adar makarantun zauri yara ƙanana suke yin bara amma su manyan ɗalibai waɗanda ba sa shiga gidaje ba sa zuwa bara to in ƙananan suka je suka samu abinci cikin shi ne za a ɗiba sai a ba waɗancan to wannan bai halatta ba an gane ba daidai ba ne eh tun da biya ne ake yi amma nan ana magana an yi jinga da kai amma in fi sabi lillahi dai babu magana wannan sharuɗa ɗin an gane in sadaka saboda Allah kake koyarwa to wannan duk yadda ka tsara babu matsala an fahimta ko yawwa to wannan shine kazaka haka bai halatta ba istikhdamuhum ubi ga can ƙarshe ubi an kyamaci istikhdamuhum malami ya sanya ɗalibansa su ne masa hidima fil hatsabi su je su yi mai itace don a yi masa abinci shi ba bai halatta ba wasaƙai ko ya tura su daji su je su za shuka ta ruwa su yi ban ruwa su dawo su ba shinkafarsa ko wani abu to wannan bai halatta ba don ba don haka an kawo su ba an kawo mana don ka ilmantar da su ko to yana magana tura su daji ai ba daidai ba ne duna urfin amma fa in al'ada ba ta gudana akan haka ba in ya zan al'adar gari ce misali ɗalibai na wa malamai hidima su yi itace da ɗaukar ruwa wannan ba komai kamar irin ƙauyuka za ga ana haka saɓanin kamar nan birni al'ada bata gudana ɗalibai su je suwa malami hidima ba ba al'adar manyan garuruwa ba ce amma a ƙauyuka ana yi nan ma suna yi ɗalibanka shi malamin subhanallah Allah Allah ya sawaka to kaga zalunci ya shiga gaskiya ne to kaga to da inda ɗalibi ya zan yana kallon malaminsa a zalimi kaga ai haraka ta lalace ina zancen tarbiyya to in al'ada ta guda da shi kenan au sharɗin ko kuma shi malamin ya kafa ma iyayen yare sharaɗi in ka kawo yaro sai ya ce to sharaɗi fa in ina buƙatar itace zan tura shi yawwa in kuma shinkafa tana buƙatar ban ruwa zan tura shi ya ce ya yadda shi kenan babu matsala amma in al'ada bata gudana ba kuma ba a yi sharaɗi ba to wannan haramun ne malami ya bautar da ɗalibansa in faddalal ba'da min as-sibyani fajarhatun to haka in malami ya fifita sashen wasu daga cikin yara ɗalibansa fajarhatun to wannan suka ne fihi akan adalcinsa a ƙa'ida malami ba zai nuna bambanci tsakanin ɗalibi wani ko yaro wani da yaro wani duka zai ɗauke su a matsayi ɗaya to sai aka yi rashin sa'a wasu daga cikin ɗaliban suna ɗan yi mai ihsani suna ɗan kyautata masa to ga ɗabi'a ta ɗan adam kuma za ga in mutum na kyautata ma to kakan ɗan fifita shi ko ka ba shi kulawa to ko da akwai kyautatawan to bai halatta ka nuna fifiko ba shine min al ihsani wato ya nuna wannan fifikon saboda wani kyautatawa da yake fitowa daga wasu daga cikin ɗalibai in haka ya faru to malamin ya zama majruhun eh in ana neman shaida ba a karɓa shaidarsa ba a yadda ya ba da sallah ba ba zai limanci ba saboda ba adali ba ne ya nuna zalunci kenan ƙwarai da gaske saboda haka in don a ƙa'ida malamin alƙur'ani in dai ba wani abu ya bayyana gare shi ba to akan karɓi shaidar san mutulakan ba a tsayawa wani bincike shi malamin alƙur'ani yana da wannan falalar zai bayani nan gaba in dai malamin ƙur'ani ne to ƙur'anin shi ne taskiyarsa sai fa in ga wani abu da ya bayyana ƙara na suka gare shi kamar irin wannan abin da ya ambata an kawo shi kotu ya bada shaida sai wanda zai shaida akan sai ce alkali ban yadda da akara makallahu ba sai alkali ya ce to me dalili ya ce eh saboda cikin ɗaliban sa yana fifita yaro wani da yaron gidan wani da yaron gidan wani sai alkali ya ce eh kana da gaskiya eh ya kara makallahu an sallame ka kai kuma da ka kawo shi shaida ka nemi wani ka nemi wani irsalu ba'dihim li ba'din yatlubu to aika yara daga cikin sashen ɗalibai su je su nemo wasu daga cikin waɗanda ba su zo makaranta ba malami ya waye gari sai gabe ga ɗalibi wane da wane ba to ya halatta ya tura wasu su je su nemo su shine ya juzu amma in kanal mahallu ya karubu idan inda za suna ɗin nan kusa ne ba nesa ba in wuri ne mai nisa bai halatta ba yastakhliful ba'd ala al-ba'd kuma ya halatta malami ya khalifantar da sashen ɗalibai akan wasu eh sai ce to kai ka je ka bai karatu wurin wani wurin ɗalibi wani kai ka je ka bai karatunka ko ka ba da har ka wajen ɗalibin wani an gane? to wannan ya halatta amma lima ulima min hajatin arab in bukata ce ta bujiro da haka al'asalu shi ma bai halatta ba kai kai da an ka ce ka karantar da su kai za ka koya musu karatu kar ka haɗa su da wani ɗalibi shi ma ya ɗalibi ne kuma duk wanda ya kawo yaro ne son ya kai yaro ne ya kowa ya tsere ma kowa ba ba haka ba yawwa kuma karantarwar malami kaga ba za ta zama daidai da karantarwar ɗalibi ba akwai bambanci to amma in akwai bukata to za ka iya yi shi ma kuma ya zama wani duran can ba a rasa ba kar abin ya zama kullun can can can ba a rasa ba an gane to wannan babu komi kamar kila yana cikin karatun sai wani abu ya taso mai na rashin lafiya shi malamin an gane to wannan kaga bukata ce shi kuma rashin lafiya ba kullum yake zuwa ba to wannan zai iya samun wasu daga cikin ɗalibai masu hazaƙa sai su duba karatun rugowa ko kuma yana cikin karatu yana buƙatan biyan buƙata fitsari ko gayiɗi to shi ma yana iya kalifantar da wasu shi ba kaga ba ko yaushe ake yi ba nadira ne eh amma in abin ya zama kullun kullun ɗalibai kawai an riga su ma an ware musu wasu ɗalibai su ne malamansu wannan haramun ne ba daidai ba ne wal hukumu bainahum to malami yayi hukunci tsakanin ɗalibai bi ƙaulil ba'adhi da karɓan maganan sashen ɗalibai akan sashen su la ya juzu wannan bai halatta ba eh kawai yaro ya zo ya ce maka karamaka Allahu wanda ya zage ni ta kirayo shi yana zuwa kawai ka kama shi ka ne masa bulala wannan ba daidai ba yara ba a karɓar shaidansu a kan sashi sai da sharaɗi shi ne ya ce illamin sadukin sai dai yaron da an kasancewa gaskiyarsa ta fi ƙaryarsa yawa yana da yawan gaskiya kasan cikin yara akwai su don halin da sun ka shiga za ka ga abin da suka sani na gaskiya shi suke faɗa ba sa ɓoyewa to irin wa'annan za a iya karɓar shaidar su akan wasunsu in a aƙala shi ma ya an ga cewa hankalinsa ya fara tabbatuwa zai iya gane cewa wannan da ya zalunci wannan wannan azzalumi ne wannan an zalunce shi kuma wannan Allah zai iya kama shi eh to an samu sharuɗan nan guda biyu to ya halatta malami ya karbi maganar shi wannan ɗalibin sai ya yi hukunci a kai babu komai eh amma in yaron makaryaci ne ya sha kawo ma magana ka je ka bincika kai akar makallahu ka gano ba haka bane eh ko kuma gaskiyarsa ba ta fito fili ba ko da mai gaskiya ne a wurin ka kai to dan ya zo ya ce ai wani ya zage shi ko wani ya buge shi to wannan ba za ka yi hukunci ba za ka yi watsi da wannan abu la yajma'u al-inasa malami ba zai haɗe mata bizzukurani da da maza ba eh shi ba kuskure ne in za a koyar da wurin zama da komai to a ware bangaren mata daban bangaren maza daban ba a haɗe su ba ka cewa to ai ƙananan yara ne ta shari'a ta ce a raba kowa ya zama da nashi wurin ko to fi zai da an ujuratihi abin da aka ƙara ma malami ɗoriya akan jingar da an ka ce za a bashi an ce za a bashi dubu ɗari to daga baya sai mahaifin yaro sai ya ce shi yana ganin zai kara ma'akar makallawa da abu ko dubu goma ko dubu ashirin to ya halatta ya karbi wannan karin to kaulani akwai maganganu guda biyu wasu ce ya halatta wasu ce bai halatta ba saboda an riga an yi kulli to a ka'ida kuma in aka kulla wani abu da sunan kasuwanci ko jinga to wani abu ba zai biyo baya ba kuma wanda za a haɗiye shi da wancan ƙullin da aka yi a baya sai dai in wani sabon ƙulli za a yi daban mai zaman kansa to shi ya haifar da wannan saɓanin to shi ne ya ce yuhasibu na hu bi zaidihim ala ujratihi to irin nan in aka samu saɓani tsakanin malami da uwayen yara misali kila ya ce shi ba zai iya ba kuma muddar da aka ɗiba masa ta kwanaki ba ta ƙare ba yanzu an zo lissafin abin da za a bashi shi har da wancan ƙarin da ya mai alkawali zai bashi sadaka shi ma sai an lissafa da shi ko kuwa iya abin da an ka ce za a bashi shi za a yi mai muhasaba a kansa shi za a yi lissafi a kansa to wasu sun ce eh za a sa da shi tunda dama ba nema ya ba ala ujratihi tatawwan akan abin da aka ce za a ƙara masa a babin nafila ba babin wajabci ba wakilala wasu malamai sun ka ce ba za a lissafa da shi ba iya gasa da aka yi da shi ta farko iya abin da za a bashi wancan ƙarin da aka yi mai alkawali a ɓata shi tun da dama asalin shari'a ba ta yadda a yi haka ba an gane yawwa amma ba laifi nan zai iya cire wani abu ya bashi a matsayin kyauta wannan ya halatta man sha'uhu abinda an mafarar wannan saɓanin shine tulhaqu bil uqudi yawwa shin shi wannan ƙarin da aka ce za a bashi ana riskar da shi ne da wancan kulli-kullin da aka yi da shi ne rijejeniya za a bashi kaza ya koyar da yara kan dubu kaza sai a haɗe su su zamo kenan kamar ƙulli ɗaya shi ne ma ba da ha abin da aka ƙulla bayanta aula min almazidi ko ko ba za a riskar da wannan ƙarin da ƙulle-ƙullen abin da aka ƙulla ne rijejeniyar jingarsa ba min almazidi na abin da aka ce za a ƙara masa waɗanda suka ce za a riskar da shi da ƙullinsa na farko to su ne ke dafa tsawon cewa eh za a lissafa da wannan ƙarin da ya ce zai masa waɗanda kuma suka ce a'a ba za a riskar da wannan ƙari da wancan kullum ba to su suka tafi kan cewa ba za a bashi komai ba kuma ba abin da za a bashi na wannan ƙarin eh wannan ana maganar in sun samu saɓani wa junansu an gane ko kuma a'a lokaci ya ƙare da lokaci ya ƙare sai ya ga wannan da ya masa alkawalin zai bashi bai bashi ba sai ya kai shi kotu wurin alkali ya ce alkali a mun jinga ko kuma mun yarjejeniya da suwa ne zan koyar da yaransu zuwa lokaci kaza kan kaza to lokacin ya ƙare kuma sun bani amma kamin wannan lokaci wane da wane sun min alkawali za su bani kyauta kila za su saya min mashin ko za su bani umara to amma kuma ba su bayar ba na nemi su bayar sun ce ba za su bada ba to shi yasa na kawo su kotu eh to na alkali in ya gamsu da malaman da suka ce za a riskar da wannan kyauta da kullin jingarsa ta farko to sai a cilasta musu su bashi wannan kyauta in kuma ya ɗauki fatawan malaman da suka ce ba za a riskar ba sai a ce to ai ka yi haƙuri kawai ba dai an sallabe ka ba to shi kenan ka bar ba Allah ma ja a fatan to duk abin da ya zo ma ma ja ahu abin da ya zo ma malami fatan a matsayin liyafa eh haka kawai yana zaune sai aka aiko mai wani masakin abinci daga gidan ɗalibi wani iyaye suka aiko mai wa ya alamu kuma shi malamin nan ya san al'urfu abin da al'adar wannan garin raddu fadlatin in an kawo ma abinci ka ci ka rage ka mai da saura za a ga kamar kawai suna da wannan al'ada in ka zo ba ko ga gida sai ka ga an ɗauko ma wata ƙwarya ta hura ta gidan gaba ɗai an kawo ba to ba ana nufin ka shanye ba ana nufin ka ɗan sha in ka sha sai ka rage sai ka maida musu abinsu suna yi ko? to gagari? to kaga yau al'adar su mayar da saura to bai halatta layu mu in ya ƙoshi ba zai ciyar da wadinsa ba abin da ya rage ba zai ce ya ba ɗalibi wani ko suwa ne ko abokansa ba sai dai ya mai da shi ga masu su shi ne layu tsaye musu wahu bai ciyar da waninsa la ya da'u li dari da'i haka kuma in wani daga cikin magidanta ya gayyaci akarama kallahu ce to akarama kallahu ina gayyata ka gidana za mu dan ci abinci ko akwai wata ƙwarya ƙwaryar walima to shi malam kai ya je da kowa shi aka ga ya taya da shi kadai yana son ya je da wasu ɗalibai to sai ya nemi izini sai ce to ranka ya daɗe yana son in zo da wada da wani kuma ya faɗa adadinsu in mutum biyu ne ya faɗa in biyan ne ya faɗa in ya yarda sai ya zo da su don a ƙa'ida walima ba ka zuwa sai an gayyace ka idan kuma an gayyace ka walima to ba za ka je da abokinka ba wanda shi ba a gayyace shi ba eh wannan shine ƙa'ida an gane? ko da yana da bukata bai halatta ya je ba eh in za ka saboda wannan abun wal hukumu hukunci kaza haka yake fin ra'i ga makiyayi wanda an ka ba dabbobi yana kiwo to shi ma kamar malami yake in an gayyace shi ya ci abinci to ba zai je da kowa ba ba zai je da yaransa ba kamar yadda shi ma malami ba zai je da kowa ba. To faslun filmi ƙidarin lazi yan bagi an yi ta'allama min al'ayat. To wannan fasali zai yi bayani akan gwargwadon abin da ake koyar da yara da ayoyi. Ya ce wa yan bagi ya kamata ga malami at ko? wato lissu bayani ya dinga tarbiyyantar da yara mataki-mataki ya bi su a hankali a hankali ya nemi su training shine a tadrij bi khamsi ayatin da ayoyi biyar in ya ba su aya biyar suka iya karantawa in na hadda ne suka haddace ya sake ƙara musu wasu ayoyi biyar min alƙur'ani daga alƙur'ani iz haka za saboda wannan koyarwan kadi amar al-faruku hakika sayyidina umar ya yi umarni da shi ya ce malami ya dinga tarbiyyantar da yara da aya biyar daga cikin dalilansu ya ce saboda wahayi na farko ayoyi biyar aka fara saukarwa na suratul alaq guda biyar na farko rukunan musulunci biyar ne haka dai ta kawo abubuwa eh to wannan shine amma malam ya ce wa tarkuta hadidin barin iyakance yawan ayoyi a ce aya kaza shine malami zai koyar huwa ta haƙiƙu shine zance wanda yake na ta haƙiƙi na ilimi kawai dai a bar dubara ga malami shi ya kalli abin da an maslahar ɗalibansa eh wancan ta hadidin ba ba abin dogara ba ne in kuma ya ga yana ebinsa ba matsala to su hujjarsu sun ka ce ba sai an yi ta hadidi ba ai lafin nas fil uquli saboda kwakwalen mutane ba ɗaya ba ne eh akwai yaron da zai iya ɗaukan aya biyar akwai yaron da aya ɗaya ba zai iya ɗauka ba ko ba ga ne to kaga in an ce misali shi wanda zai iya ɗaukan aya ɗaya kuma a koya masa aya biyar to ya abin yake kenan kaga ƙarshe za ka wahala ne shi ma ka wahalar da shi saboda ƙwaƙwalwar tasa ba ta iya ɗauka eh to kaga kenan malami ya kalli yanayin ɗaliban nasa an gane yau in suna iya ɗaukan aya biyar ya ba su in ma ya fahimci ma suna iya ɗaukan ayoyi sama ga haka ba laifi eh almuhimmu dai shine a koyar kuma a gane a iya kazaka fil ahwali haka kuma halullukan ɗaliban ma ba guda ba ne cikin ɗaliban nan akwai ɗalibin da shi kawa uba ne aiki sai ya zo ya yi karatu in an samu hutu ya koma yawa mahaifin shi aiki ana tura shi gona shi ka ɗaukar ruwa gidansu shi ka yi wa itace da makamantansu akwai wanda shi kuma ko wanki bai yi gidansu komi mai aka yi a yi mai wanka a yi mai wanki a bashi ba abin da yake to wannan yanayin sana daidai da wancan gaba guda ba ne e fin nukuli cikin abin da aka ciranto daga malamai magabata abin da suka faɗa kenan to kaga ashe kenan zaka kalli yanayin ɗalibai ko e to fassulun fi hukumi midadi subiyani hukunci akan tawadar ɗalibai ƙananan yara waɗanda ba su balaga ba abinda suke rubutu da shi na tawada me hukuncinsa summa midadus sibiyati mala ya ce sannan tawada ƙananan yara allazina waɗannan da la ya ta haffazu na an najasin su ba sa iya kiyayewa daga barin najasa in sun ga kashi ma suna iya ɗiwa su sha hama jikinsu yawwa suna iya yi ma rigansu fitsari babu ruwansu suna iya ganin fitsari ma su shiga suna tattakawa to irin wa'annan ɗaliban tawadar da suke rubutu da ita mai hukuncinta to alaihi mahamudu malam ya ce to ita ma za a ɗauka matsayin najasa ce in ta zuba rigan malami sai ya wanke tun da yaran ba su da tabbas eh wakila ya kurahu wasu malamai suka ce a makaruhi ne to cewa makaruhi ne kenan fa yusta habba an so algasalu ya wanke fi ma yubqahu cikin abin da ake iya fahimta na tawadan ya taba eh sai a wanke to wannan shine to wannan fasali na gaba yana da tsayi shi kuma za a yi bayani akan hukuncin bugun ɗalibai yana da hukunce-hukuncensa ba kowane ɗalibi ake bugu ba kuma ɗalibin akwai lokacin da ba a bugunsa akwai adadin bugun akwai yanayin bugun to duk dai za a yi bayani akwai kuma laihukan da shari'a ta ambata su ne in ɗalibi ya za a bige shi ba komi ɗalibi ya za a buge shi ba akwai ɗalibin da asalan ba a bugunsa saboda akwai abin da zai iya tsaya a matsayin bugu akwai ɗalibin da ko harara ta malami ya yi shi kenan ko ba haka ba ta irin wannan ɗalibi in yi laifi ba za a buge shi ba in malami ya bugai za a kai shi kotu to babe ne mai mahimmanci sosai kwarai da gaske sai mu bar shi zuwa wani darasi lallai yana da mahimmanci kwarai da gaske hatta wuraren da ake bugu duka an yi bayani ba ko ina za ka bige ɗalibi akwai inda in ka buge shi to uba ne yana da damar ya kai ka kotu kuma a hukunta ka Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته